الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وليت تبت لعل دي ساكنون منا وإن رنتا جمعة قبل تذكرتون وأنا لله نبلغ المرام وأن منا تكين كتاب الصلاة باب المساجد دام تاشي حديث عائشة الله يقارب في الدار وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه daga aisha allah ya kara mata yarda ta ce usiba sa'adun haka ne ko usiba sa'adun yawm al-khandaq a ranar yakin ahzab shine khandaq amma sa'ad rauni rauni ya samu sa'ad sa'ad bin mu'az wanda yake shugaba ne na kabila aus daga cikin mutan madina yana da cikin kuma mafifitan sahabbai sai minan ake cewa kecewar jini kecewar jini ya same shi fadaraba alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a khaimatan fil masjid sai manzo Allah ya sa aka buga masa wani khaima wata ruwa a cikin masallaci li ya'udahu min qarib dan ya rika ziyarar shi ma'ana nan kusa idan kai ya nisa da shi dan ya rika zuwa ganin shi wannan labin litta'alim idan domin ya rika ziyarar shi shi ya sa ya ce ya'udahu bi ya'udahu min qarib idan wannan hadisin na nuni akan ya halitta a yi barci a cikin masallaci ko marashi lafiya ma yana iya zama a masallaci ko da ko akwai minki tare da shi tun daga sa'ad ke cewar zubar jini ta same shi aka buga mishi ruwa a cikin masallaci mana yana fara a ciki kuma ana zuwa ganin shi kuma a cikin wani hadisin ana nuna mana darjanta ma'abuta falala mutanen da suke masu daraja ne to yana da kyau a kaddara su a girmama su musamman ma waɗanda suka zama to na farko a cikin musulunci idan kowanne a aje shi matsayin shi na tausayawa da kulawa da karramawa a cikin wannan hadisin akwai falalan shi sa'ad bin mu'ad Allah ya kara mushi yarda ya musulunta dalilin musuluntarsa dukkan kabilarsa suka musulunta su ne banu abdul ashhar yana da magana da kuma matsayi mai daraja a ranar badar irin warzantaka da ya nuna a cikin shahada lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawarar sahabbai a cikin yaki wannan ina taka shiga hadisin na nuna ya kwana a masallaci kuma wanda yake da wani ma miki wani rauni yana iya zama cikin masallaci وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد daga aisha allah ya kara mata yarda ta ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya suturu ni yana suturce ni ma'ana ya sanya tsakanin kawatin shi haka ma'ana ya suturce ni wa ana an zuru ilal habasha ina kallon baƙaƙen mutane yal'abuna fil masjid suna wasa a cikin masallaci an ce wannan ranar sallah ce saboda su su mutanen habasha baƙaƙe mutane wanda an halicce su akan son wasa yanan manzo Allah ya ba su dama eh, tsayar da wannan buƙatar ta su a masallaci amma kuma an ana kiyaye abubuwan da su saba shari'a ba a ciki ko shi ne wasu ga ce eh, wannan eh, cikin wasu lafuzza na wannan hadisin a ciki akwai sanar da wasu jama'a waɗanda ba su shiga cikin musulunci ba saboda tsoron da suke yi wa tsanani da a cikin musulunci idan sai ana so a nuna musu musulunci addini ne mai sauƙi ko wanda yake mai yalwa musamman ma a cikin waɗannan eh, jama'ar kamar jama'ar yahudu waɗanda suke hana mutane game da karɓar musulunci saboda haka ya zo a cikin wasu lafazan hadisin cewa umar ma ya musu inkari ya ce ta kaka za ku zo kuna wasa a cikin masallaci sai manzo Allah ya ce da'ahum tare su li ta'lamu yahuda an nasili na fusha tare su su zuwa sun su dan yahuda su san da cewa addinin mu addini ne mai faɗi وانا بديتكم بالحنفيه السمحانيه ايكون da addini mai sauƙi ne to suka ce wannan wasan nasu kuma sun yi shi ne ranar sallar ranar idi shi kuma idi ranuka ne na farin ciki da murna ko da kuma yalwatawar abubuwan da suke na halal waɗanda ba ku saba Allah a ciki wannan ba ya da wani aka ce wasannin da suke shi ne wasanni kamar na harbi kamar da kamar ana harbi da tsara da abin nan ana nuna da gwarzantaka da kuma yaƙi da kuma shirya wa makiya to aisha ta taga ɗakin ta wanda allah ya sa haka ya tare ki tana kallon na hadisin a cikin shi akwai dalili cewa mace tana kallon madagan da suke a janabinta in yi zamanto wannan kallon ba kallo ne na shawa ba wannan kallo ne na darura da ta yi wannan ba mu a cikin hadisi akwai bayanin sauƙin shari'ar musulunci cewa kuma tsarin musulunci ya saba ma abin da mafi yawan masu tsanantawa da wuce gona da iri suke a kai ko wani aisha tarari Allah anha anna walida ta sauda'a kana laha khiba'un fil masjid wa kana ta'tini fatahaddathu fatahaddathu indi daga aisha Allah ya kara mata da take anna walidatan lalle wata baiwa karama ya kamar tsabiya yarinya ce karama kuma kamar baka ce ko tana ya karamarta har zuwa ta balaga kana laha shiba'u fi masjid tana da wata kaima wata ɗan a masallaci fa kana ta atini tana zawa wurina fa ta haddasu inni ta yi hira a wajena har zuwa alhadis karshen hadisi musamman alai bukari da aka ce wannan yarinyar ta kasance ta yayin min al'arab ma'ana wata wata ta ta wani wata unguwa ta larabawa sai suka yanta ta sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta musulmi da haka tana da yan rumar da ya ta a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama tana zawa wajen aisha ma'ana ta yi hira a wajenta kenan dai hadisin na nuna mana halaccin zama da barci a masallaci har ma mata musamman ma in ya zamanto ba su da wurin kwana kamar yadda mutanen suffa suke zurkan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda talauci da rashin kurin zama da kuma wannan na nuna ya halitta ana iya buga kanci abin nan kai ma haka a cikin masallaci domin zama ko kuma itika saboda a wannan lokacin cikin ba ta yamma kamar irin na yanzu wani babu abin nan cikakken inuwa haka da sauransu a kwanci وعن انس رضي الله عنه هكذا daga Anas yadda Allah ta tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al musaqu fil masjid khati'atun ko shine taki a cikin masallaci wannan ganganci ne wata mutum ya taki ta majina ba a masallaci wa kaffaratuha kaffarar ta shine dafnuha binne ta wannan shine kakkarar laifi in mutum ya yi to ya yi laifi kankarar wannan laifi shine kokari ya binne kenan dai a takaice dai ana nuna cewa bai kamata yin irin waɗannan abubuwa na ƙazauta ba a masallaci wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la taqumu as-sa'a kiyama ba za ta tsayu ba hatta yatabaha an-nasu fil masajid sai lokacin da mutane suka zamanto suna alfahari game da gina masallatayya da ƙawata masallatayya wannan ya ce masallaci na ya hinaka tsawo ya hinaka ƙawa ya hinaka ado ya hinaka kyau in wanda ya ga wani ya yi masallaci ya kawa kai abin da sai ce shi sai ya yi nashi ma sai ya yi irin nashi ma'ana mutane suna ta alfahari wajen gina masallaci wani alama ne na tashin kiyama wannan zahiran tana daga cikin alamomin tashin kiyama ma'ana kiyama ba ta tashi sai mutane halayen sun canza addinin mutane ya ragu imaninsu ya yi rauni a lokacin da ayyukansu za su zamantowa ma ba saboda Allah za ku ga wani aka bata mashi rai aikin Allah ne sai ya fasa ko suna yi don riya don su jiyar don alfahari da tamaka da jiji da kai wannan hadisin na nuni akan haramcin wannan al'amari kuma irin wannan aikin ba zai samu karbuwa ba a wajen Allah duk aikin da ba a yi shi don Allah ba ba zai samu karbuwa ba ya zo a cikin hadisin kudusi ta ke cewa man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aikin da ya hada tare da ni a cikin aiki ya haɗa wani na Allah ta'ala ta sai in bar shi da abin da ya haɗa shi ya sa shehu tafiyu ne ke cewa kada ma'ana ya yi tsammani mai riya cewa ya ishe shi kawai wai in ya yi aiki don ya nuna mutane kawai ya ishe shi bacewar aiki cewa kenan babu wani abu gare shi babu wani abu a kan shi a'a bayan aikin ya ɓace kuma zai ya cancanci zargi da kuma hukuma Ina a cikin hadisin ana nuna mana cewa raguwar imani da raunin addini da kuma fuskantar tsawar duniya rayuwar duniya wannan duka alamomi ne na tashin kiyama don haka kenan mutunan da yake mai hankali shine ne wanda ba zai rudu da waɗannan abubuwan ba waɗannan ƙawar ba za su yaudare shi ba saboda duka waɗannan abubuwa masu bushewa ne kenan ba abin da zai amfani mutum sai wanzazzun kyawawan ayyuka wannan hadisi na nuna mana musulmi yana tsayuwa ne da aiki wanda kamannin aikin na kwarai ne ko yana zaton cewa ya tsayu da aiki na alkhairi sai dai shi ya kokarin kiyaye kansa don kashe dan ya shiga wa an ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas da Allah ta tabbata a gare su shi da ma'aikinsa dukan su sahabbai ne kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma umirtu ba a umarce ni ba bi tashyidil masajid ko da shahi masallatayya da kayan kalkalmiya ba ko kuma ba umarce ni ba da tsawaita ginin masallatayya ba أخرجه أبو داود أبو داود يوم البشير وصححه ابن حبان ابن حبان يا أيها Ibn Abbas yake cewa za a dinga ƙawata masallatayya kamar yadda Yahudu Nasara suke ƙawata wuraren bautansu, wuraren ibadojinsu. wannan hadisin zahirin shi na nuni akan haramcin kawata kawa da masallaci da kawar da ta wuce iyaka saboda wannan aikin yahudu da nasara ne sannan kuma koyi da su ne su kuma koyi da su abin haramtawa ne kawata masallatai a wuce iyaka wajen kawata su wannan bid'a ne ba sunna ba ne ba sannan kuma a cikin su kama akwai ɓata kuɗi ko wa an anas radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يتي خرجت علي أجور أمتي أن بجروا مني دا lada ko sakamakon al'ummata daga cikin sakamako na ladar da al'ummata ke samu hatta tsadatu yukhriju hal rajul min al masjid ko kazat aka ce kamar wani abin da yake iya fada cikin ido ko wani dan haƙi zai fada a ido ko a cikin abin shan mutum mutum ya ga irin wannan a cikin masallaci ya cire shi ya hudda shi waje za a ba shi lada ma'ana komin karancin abin da yake na kazamta ne ko mai cutarwa mutum ya gani daga cikin masallaci ya fitar wannan zai sa a rubuta mishi na da wannan yana da cikin ladukan da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suke samu ko su karye karye itace da sauran su eh wa zan sa da masallaci rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa taqrabahu amma ya garraba hadisi cewa hadisi ne garibu ba mu san shi ba sai ta wannan fuska ko yake na yi bitan wannan hadisin a wajen imam bukhari bai san shi ba ya ce mishi la a arifu li matsalabi sama'an min ana ya ce ban san wanda zan nema ba wanda ya ji wannan hadisin daga anas da aka suka ce hadisin yana da rauni amma yana da sauran hadisai waɗanda suka fito ta wata hanyoyi waɗanda suke ƙarfafa shi وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إذا تيوكو يشبه مسلاتي فلا يجلس كان يزول فتيلات أن النار يعني أنحن زمن فلا يجلس كان يزول حتى يصلي ركعتين هي صلى ركعتين لكن كما تهيئة المسجد متفق عليه مقدم hadisin na nuna an hana wanda ya shigo masallaci ya zauna sai ya yi salloli raka'a biyu waɗanda ake ce ma tahiyatul masjid zahirin hadisi umarni ne shi kuma umarni yana hukuntar da wajibi amma jamhur na malamai sun ɗauki wannan umarnin alan nadabi wal istihbab ma'ana mustahabbi an so mutum kada ya zamna sai ya yi waɗannan zakoɗin guda biyu yana in mutum ya zamna bai ba ha yanan ba ya da zunubi ko wannan kenan kuma shi ne ƙarshen wannan babin na masjid لأن ذا مدافع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله